بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi uku ga watan sha'aban shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin biyu ga watan fabrairu 2025 wannan shine darasi na 67 insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdulbari annamari al-Qurtubi Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Littafin sa na Jami'ul Bayan yana da muhimmanci kwarai musamman game da ladubban ilimi da sana'ar karatu da da, da karantawa. muna amfani da nuskar Abul Ashbal az-Zuhairi wanda ya tace abinda ya sanya wa suna da cewa sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli za mu tashi a lambar gaba ta 1312 don ba manta ba yana ci gaba da kawo misalai na tattaunawa ta munazara wadda ta dace da manhajin ilimi wadda ta dace da tafarkin magabata yaya suka yi tattaunawa ta ilimi magana ce ta kawo hujjoji kowa ya faɗi hujjarsa wannan ya faɗi nashi wancan ya faɗi nashi ba tare da cin zarafi ko hayaniya ko ɗaga murya ko zage-zage ko la'anta ko duk wani abu da ya saɓawa a zance mai daɗi ba sai yake cewa wa qala ba'dul ulama'i kullu mujadilin alimun wa laysa kullu alimin mujadilan ce kullu mujadilin duk wanda kaji yana jayayya wanda yake tattaunawa da wani alimu to yana da ilimin abin da zai faɗa ne walaysa kullu alimin mujadilan amma ba kowane mai ilimi ne kuma yake da dabarar jayayya ba yani ibn albar yace abinda wannan waje yake nufi annahu laysa kullu alimin tata'attalahu alhujjatu wa yahduruhu aljawab ba kowane malami ne hujjoji suke bujuro masa ko kuma wato amsa take bujurowa gare shi a lokacin tattaunawa ba ba kowane malami ne yake da technicalities da iyawa wajen jayayya ko mujadala ko muƙabala ba wa yasra'u ilayhi alfahamu ba kowa ne wanda yake da saurin fahimta bi maqta'il hujja ya fahimci daidai gabar abin da zai kafa hujja da shi dan ya warware bid'a ko ya warware wata barna ba ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء wanda yake da ƙarfin hujja yake da saurin fahimta yake da juriya iya tattaunawa da ‘yan bida'a to wannan shine mafi ɗaukaka a cikin malamai wa an fa'uhun mujalasatan wanda kuma idan ka zauna da shi ka koyi karatu a wurinsa to za ka ci moriya haka sosai wa mu zakaratan haka nan idan ma kun yi tattaunawa da shi kai da tattaunawa da shi za ka samu fa'ida wallahu yi uti fadlahu man ya sha'u wallahu dhul fadlil azim ce Allah yana bada falalarsa ga wanda ya samu ya ga dama ne Allah shi ne abocin falala mai girma wa qala abu ibrahim al-muzani li ba'd mukhalifi fil fiqh abu ibrahim al-muzani wannan dalibin imamu shafi'i ɗaya daga cikin manyan malamai isma'il ibnu yahya kenan al-muzani mutumin ƙasar misra mai littafin da muka karanta a baya wato as-sunna na na muzani yace min aina qultum kaza wa kaza ya tambaye shi suna tattauna da Abu Ibrahim Al-Muzani sai Abu Ibrahim ya tambayi wancan abokin tattaunawa nasa yace masa min aina qultum kaza wa kaza me ya hujjarka akan fadin maganar da ka fada a ina ka karanta ko wane ne malamin da ya fadi wannan magana walima qultum kaza wa kaza me yasa kace kaza me yasa kace kaza fa qala lahu ar-rajulu sai mutumin yace qad alimta ya aba ibrahim anna lasna lamiya to ai algafarta malan kasancewa ai mu din lasna lamiya mu ba masu saurin fahimta bane kamar yadda abin da zaka ji mutane suna fada sai mutun ya ya kutsa baki ya sa baki cikin harkar ilimi idan an tambaye shi kuma sai ta yi an dai an san dai mu jahilai ne ai an sani ba malami bane to kaga bai kamata in kai ba malami bane bai kamata ka sa baki ba zaka sai muzani ya ce mishi in lam takunu lamiya fa antum idan fi amiya idan dai ku ba ku da fahimta ba ku da ganewa ta ilimi to ashe kuna cikin gama garin mutane ne kuna cikin jahilci ma'ana bai kamata ka tsoma baki a cikin abin da in an tambaye ka hujja za ka ce baka sani ba an tambaye ka hujja sai ka ce to ai an san kai ba malami bane ya ba tambaye ka hujja to ya kamata tun farko kai kanka adalci ka san cewa tattaunawa ta ilimi to ta masu ilimi ce tattaunawa ta ilimi ta ma'abotansa ne kai in baka cikin ma'abotansa ka fi kowa sanin cewa baka ciki saboda haka bai dace ka sa baki a cikin abin da ka san kai ba ma'abocin saninsa bane da za a samu haka da abubuwa da dama sun gyaru da rigingimu da dama sun mutu kamar da suke cewa لو سكت الجاهل لحلت المشكلة da jahili zai yi shiru to da an warware matsala kudi yadda mutane suke gani abu ya kai ya kawo na matsalar ilimi to ka su bar waɗanda suke ma'abota ilimin su magana a kai su kuma saura su yi amfani da hankalinsu da gama garin abin da ake amfani da shi na ma'auni wajen gane menene yake da duk madogara ilimi wane ne yake magana yake kawo hujja waye yake magana yake lauyace lauyace ko yake zance na hikima kawai da fasaha ko zance na na iya azanci to wanda yake da hujja qur'ani sunna fahimtar magabata shine abu rikewa wanda ko yake magana koda a ce yafi wancan fasaha ko ya fi shi zalaka ko ya fi shi iya tsara zance to wannan duba abin itibari bane abin itibari shine hujjoji din ina fata mun gane wa anil abbas ibnu abdul azim al-ambari kala al-abbas yake cewa kuntu inda ahmad ibn hanbal waja'ahu ali ibn al-madini rakiban ala dabbati watrana ina ina zauna a gaban malamin mu al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah sai ga abokinsa Malam Ali ibn al-Madini ya zo a kan wani abin hawa, kamar doki ko jaki ko makamancinsa. Ƙala, a Abbas ya ce, fatana zara fi shahada, sai suka tattauna a kan shahada, shahada ta a ce wane ya yi mutuwar shahada, shin za a ƙiɗilaƙin cewa shahidi ne shi, ko ko za a ce ne ana sa ran shi shahidi ne. Sai da mana shi al'imam Ahmad ibn Hanbal yana ganin cewa za a iya shaida aljanna ne kawai ga waɗanda aka samu shaida ƙarara a cikin nasi game da su, kamar ahalul badrin, kamar ahalul hudebiya da ire-irensu, yayin da shi kuma alibin madini yana ganin cewa duk wanda ya yi wata irin mutuwa da aka samu nasi ya zo akan cewa mutuwar shahada ce to za a iya fara kai tsaye. duk wanda musulmi suka musu shaidar cewa shahada yayi za a yi fada kai tsaye suka yi wannan tattaunawa mai tsayi wartafa'at aswatuhuma har muryoyinsu suka dagu hatta khiftu an yaqa bainahuma jafa'u malam abbas ibnu abdulaziz yace har naji tsoron kada wannan tattaunawa da suka yi akan wannan mas'ala ta ja musu su sami sabani su daina kula junansu wa kana ahmadu yara shahadata Al'imam Muhammad ibn Hanbal yana ganin cewa a ce waɗannan mutane shahidai ne wa aliyun ya aba wa ya dufau. Aliyu yana cewa ba haka ba, falon mara a aliyun alinsirafa kama Ahmadu, falon ma'ara da aliyun alinsirafa kama Ahadu fa a kada birikadi. Da suka gama tattaunawan ba su itifaki a kan abu ɗaya ba kowa na akan ra'ayinsa, sai Aliyu bin al-Madini ya miƙe da tafi abinsa, sai Ahmad ɗan Hanbali ya tashi sai ya kama abin hawansa ya yake masa ya hau wasa mitu ahmad fi zalikal majlis yaqulu mala abbas yace a lokacin naji wato mala ahmad hanbali yana cewa la tan la tanzuru baina ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama fima shajara bainahum wa nakalahum allah azza wa jalla kar ka tsaya kana kallon sahabbai ta fuskar abinda ya faru gare su na rigingimu ta fuskar abin da Allah ya yi musu jarabawa da shi an tashi kallon sabai za a musu hukunci ba a kallon duka wannan rigingimin rigingimin sifina da jamal da abin da ya biyo baya na tahakimi da abin da ya biyo baya na kafo dole banu umayya da abin da ya biyo baya na kashe ainihin Husaini dan Ali da Harra waɗannan duka rigingimu ne wasu jarabawoyi ne da Allah ya jarabci al'umma musulmi da su su da suka shaida abin ya zama musu jarabawa sannan kuma suka gadawa musulmi duka wannan jarabawa so da aka ba ga har yanzu duniyar musulunci bata gushe ba tana biyan farashin wannan jarabawa wannan kaddara kamar da farfesa Musa Sokoto sa altafin shi suna kaddara ta riga fata kaga dai wannan rigima nan da ta faru tun da kai Sayyidina Usman har zuwa abin da biyo baya ta ta sanadiyan farrakan kan musulmi aka samu yan bid'a irin khawarija irin shi'a da suka rikide daga baya suka koma rafida irin murji'a irin duka dai daga nan aka yi samun rassa na na bid'o'i na aqida da bid'o'i na siyasa a musulunci duk wannan rigima ita ta zama rishi ta zama tushe da ta wannan rassa to idan ka za ka yi masa habbai hukunci to ba a kallon wannan ba shine asalin sa ba ana kallon abin da yake asali shine nassoshin da suka zo a cikin alkur'ani da sunna na yabansu ayyukan da suka yi na jihadi da taimakawa addinin musulunci da taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ciyar da dukiyarsu da bayar da rayuwarsu da sanya ƙwazonsu wajen yaɗa sunna da addinin musulunci a duk inda suka je duk inda suka je aikin da suka yi kenan amma kuma sun samu wasu shekaru waɗanda aka samu wata tataɓurza da wani tashin tashina da aka yi ta yin wannan rigingimun to kuma za ka ga rigingimun wanda suka guje musu suka ƙi shiga sun fi wanda suka shiga wanda suka shigan kuma wani zaga ya samu kanshi ne a cikin tsindin bayan da ya iya irin sa Abdullahi dan Amr dan As irin su Ibn Abbas da sauransu waɗannan kuka ma suke a wajen yakin ba yadda suka iya saboda an zo da su wajen wannan baban shi ne ya kawo shi wannan yayin shi ne ya kawo shi wannan dan uwan shi ne shugaban to sai suka yi ta shiga cikin wannan rigima ba yadda suka iya kuma daga baya sun suna ta nadama Aisha hata tana ce ma Abdullahi dan Umar ai baka kyauta min ba me yasa baka hana ni zuwa wannan rigimar ba sai yana ce mata ai na ga wasu mazaje sun riga sun galabaice ki akan tunaninki to Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya musu rahama ya kara musu yadda malam yace naji Ahmad dan Hanbali yana cewa a wannan rigima da ake yi afwan wato sahabbai idan ka zo zaka kalle su karka kalle su ta mahangar wannan rigingimin wannan tafarkin yan shi'a ne tafarkin khawarija ne tafarkin ‘yan bid'a ne, tafarkin orientalist, su ne masu kallon sahabbai daga minzar na wannan rigingimin. Wal hujjatu fi zalika hadisu hatib. Sai Mala Ahmad ɗan hambali ya ce, wato hujja game da cewa ba a kallon sahabbai ta ɓangaren rigingimin da suka yi shi ne hadisu hatib ibn abi balta'a. Hatib ibn abi balta'a shi ne wannan sahabi da ya yi ya tona asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kashi a cikin kuskure sanda za a je yakin fatu makka nabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta musu strategy na yakin shi kuma saboda yana ganin cewa idan ya gaya wa mutanen makka labarin wannan sirri za su yi mishi tagomashi wajen kare masa dukiyarsa sai rubuta wasiƙa sai ya aika musu Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bu sawu sai Aliyu suka dawo da wata mata wadda aka ce ita aka baiwa aka baiwa wannan wasiƙa da aka gane haka kaga wannan a duka shari'o'in duniya wannan cin amana ne cin amana ne ko a wata shari'a ne kana jami'in wata gwamnati ka sirranta wata gwamnati abokiyar gabata wani labari na shirin yaƙi ba wai sai an zo cikin musulunci ba ko a ina wannan sun shi cin amana balantana kuma a musulunci balantana kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mummunan laifi ne amma duk da haka da Umar ya ce ya manzo Allah ka bari in sare kan wannan munafiki manzo Allah sai sai mai cewa ka bar shi lalle Allah waye sanar shi ka Allah ya riga ya lika zakatan ashabu badar kuma ya ce su je ba komai ya yafe musu wato sai zama girman zunubin duk da girman shi amma ma tuba ta rigaye shi wata falala ta rigaye shi to wannan falalolin da suke da shi ya rigaye girman zunubin su ayin kaga zunubin da Hatib ibn Abi Balta yayi ya fi muni fiye da zunubin waɗanda suka shiga cikin yakin sufin da yakin jamal waɗanda suka shiga ciki su suna ma da shubaha su suna da uzuri an ce ijtihadi suka yi shi kuma shi ma san da yake yin abin ya san kuskure shi ma ya san kuskure ne amma kawai wani abu ne Allah ya jarabce shi da shi kaga annabi bai ce a tsine mai ba annabi bai kore shi ba annabi bai ce kayi ridda ba sallallahu alaihi wasallama ya ce ai an ma gafarta musu alimamu ibn qayyim yana da magana mai kyau akan taujihin waɗannan hadisan da ire-irensu da hadisin sayyidina Uthman cewa ma darra Uthman ma fa'al ba'da al-yawm a cikin tafin shi kitabul fawaid dalibai ilmi sai su koma can su ga taujihin menene ma'ana waɗannan ire-iren hadisan saboda haka wannan hadisin sai ya zama wato abinda ake cewa gobarar titi matsala ce kaga ta faru ga wani sahabi abin ba daɗin ji amma a sanadiyar shi kuma sai annabi ya bayyana wata falala wata ke ta shafe su ga baki ɗaya ko ta shafi mafi yawansu cewa sun je badar ko hudebiya to wannan falalar ta kankare musu hatta zunuban da za su iya biwa baya kuma girmansu citu za haka ana itibari ne da wannan ka'idar cewa suna da wato ayyukan kirki ina ne sabaka Allahum minnal husna ulaika anha mubaduna lalle waɗanda aljanna ta rigaya muka ce mun ba su Allah ya ce to waɗannan mun riga mun nesanta su daga wuta ko da sun yi wani aiki irin aiki na 'yan wuta Allah cikin rahamarsa da falalarsa ya riga ya lullube su da gafar gafartawarsa qala abu umar ibnu abdul bari sai ya ce kana ahmad ibn hanbal yara shahadata bil jannati liman shahida badar al-imam ahmad ibn hanbal yana ganin cewa duk mutumin da yaje yakin badar to qararara a ce shahidi ne inda Allah ya faɗi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wal hudaybiya da wanda yaje hudaybiya aw liman jaa fihi atharun marfu'un ala ma kana minhu ko kuma duk wani wanda aka samu wani hadisi ya zo ya ambaci cewa dan aljanna ne irin su Anas irin su Hassan da Husaini irin su Ukasha irin su ainihin wato Khadija da Fatima da Aliyu da Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu ajma'in duk wanda aka ayyana to za a ayyana cewa shi dan aljanna ne alama kana minhum min safki dima'i ba'dihim ba'da duk da sun zubar da jinin junansu kamar su Talha dan Ubaidillah Allah ya kara masa yadda a wurin mu aka kashe shi wani takadari yayi mama yayi harbe shi a kafa kafa shi ta dinga jini har ya je ya shiga cikin wata gona a nan ya yi jinin shi ya tsaye ya mutu bayan ana ƙoƙarin a tsadakatar da wannan yaƙi wa kana ali ibn al-madini ya aba zalika wala yusahihu fi zalika atharu shi kuma ali ibn al-madini ganin a'a ba haka za a ce ba kar a yi itlaqin aljanna gare su kaga Ahmad Ahmad ya fi shi gaskiya ya fi shi gaskiya a wannan zancen amma da haka suka ta tattaunawa bai ce mishi kai dan bid'a ne ko batacce ko mai ta hadisai ba shi ko bai ce mashi kai kuma wato baka da fahimta ko kuma kai baka kallon abubuwa a bisa yadda suka faru ko baka kallon akiba suka tattauna tattauna ta mutunta juna kuma kowa na kan ra'ayinsa wa amma tanazurul ulama wa tajaduluhum fa inna masail al ahkami min as sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum fa aktharu min an tuhsa wa sanadhkuru minha shay'an yusadallu bihi yace ta bangaren a samu malamai sun tattauna ko sun yi jayayya akan hukunce-hukunce na fiqh tun daga cikin sahabbai da tabi'ai ma'ana tun zamanin sahabbai da tabi'ai malamai suna tattauna akan masail na fiqh abin shafa alula tsarki haila aikin haji azumi ramuwa kafara diya gado saki hul'i duk waɗannan masail na fiqh na ayyuka na ibada da mu'amala to malamai tun cikin sahabbai da cikin tabi'ai da na bayansu ba su gushe ba suna tattaunawa akan ire-iren waɗannan masail din yace kuma ga wani ga wasu sashe na haka zamu ambata qala zaid ibn thabit li ali radiyallahu anhu ma fil mukatabi zaid dan thabit wannan malami gogagge akan qur'ani da sanin gado yake tattaunawa shi da sayyidina ali radiyallahu anhu wa an zaidin cewa akunta rajimuhu lauzana game da mukatabi mukatabi shine bawa wanda aka rubuta mashi fansa kuma ya fara biyan wani sashe na fansar sai aka ce wa sayyidina ali yanzu idan mukatabi yayi zina shin zaka jefe shi ne ka dauke shi hukuncin da muhsini qala la ali yace bazan jefe shi ba har yanzu yana nan a cikin wato fa ina tana bi fashitin fa alaihin nisfu ma alal musanati min al azab rabin rabin horon da za a yi mada shi za a yi mabawa idan yi zina ƙala fakunta tujiru shahadatahu to kana ganin shahadarsa za ka ba ta dama ta zama kamar shahadar ɗa ƙala la ya ce ba zan haka ba ƙala fahuwa abdul ma baƙiya alaihi dirham to kenan har yanzu ka yadda bawa ne sai na yana ganin mukatabi da zaran ya fara biyan kuɗin ya fita daga bawa sai zai biyu cewa bai fita daga bawa ba saboda a daidai lokacin duk hukunce-hukuncen bawa suna lazimtarsa sai ya kafa mai hujja da waɗannan misalan da shi kanshi Aliyu ya yarda. Waƙad zakara ma'amarun an ƙata da ta'anna Aliyu radiyallahu anhu ƙala fil mukatabi yurasu bi ƙadari ma adda wa yujladu hadda bi ƙadari ma adda. Cewa Sayyidina Ali yana cewa shi al-mukatabi za a rubuta mishi za a bashi gado bi ƙadari ma adda da gwargwadon abin da ya bayar na mukatabar da aka yi masa in ya bada 50% to idan gado ya tsallako a daidai lokacin sai ya bashi gadan abin da ya cancanta 50% shine bi kadari ma adda sannan a wal hadd wajidul hadd hakanan idan za a mushi bulala ta haddi na kazafi ko zina ko shan giya shi ma bi kadari ma adda daga wadan percentage din da ya biya wayu utaku kuma zai zama yana da yanci bi kadari ma adda gurgurdan abin da ya biya wa yakunu dainuhu bi kadari ma adda hakanan bashi ma da ake bin sa shi ma da gurgudan abin da ya biya watajja zaidan aidan watajja zaidun aidan ala man khalafahu min as-sahaba id khasamuhu fi dhalika bi anna al-mukatabina kanu yadkhuluna ala ummahatil mu'minin sayyidina zaid dan sabit Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya kara ainihin wato ya ƙara kafa masahabban da suka ja da shi hujja akan cewa ai akwai bayi waɗanda aka musu mukataba amma ba su gushe ba suna shiga gurin uwayen muminai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma baqiya ala ahadin min kitabatihi shay'un matakar dai ɗaya daga cikin su har yanzu akwai ragowar abin da ake bin sa na bashin mukataban nan wa yaqulu zaidun yaqulu fuqahul amsar wa biqauli zaidin da irin zancen zaidu ne ya ƙulu fuka ha'ul ansar malaman fikihun garuruwa su ma suna yin magana ne irin ta zaidu ɗan sabit ɗin nan wana zara ubaidullahi bin umar abahu filmalin da zai a tsaho iyahu aba musa al'ashari huwa wa akahu ubaidullahi ɗan umar ɗan gidan sayid na umar ɗan khattab sun tattauna da mahaifinsa umar akan wasu kuɗaɗe wanda abu musa al'ashari ya ba su ya ba su da sunan si kasuwanci da shi da dan uwansa Abdullahi dan Umar sai wa qala Ubaidillah law talafa malu damannahu yace kudin da idan suka lalace zan biya in an baka kudi waɗanda a ka'idar da aka baka su idan sun lalace zaka biya falana ribhu bidaman to ya kamata ka ci riba su wato idan mutum ya baka kudi a matsayin bashi kenan ya baka kaje kai wata harka matsayin rance hagan ka ci riba ta kaci idan kuma ma an faɗi dai faɗuwa kaci da bambanci da wanda ya aike ka in aike ne aka aiki mutum a matsayin amintacce to anan bai ci riba bai faɗuwa dan mutum zaka in zaka tafi Kano da safen nan sai wani baka sako cewa an kaje Kano siyo min kaza ga kuɗi to idan aka je aka yi maka sani aka kwace kuɗin nan to shi aka shi ya asara tunda aiken ka yi amma idan sautu ya baka matsayinka na ɗan kasuwa ka siyo ya siya a gunka ka ci riba wane e in ka je Kano ka siyo ka ba ina so na zan bin siya a shagonka to yanzu wannan kai ke da riba da faduwa ko mun gane amma wanda aike ne to idan idan ka aiki mutum ko ka bashi ajiya ko ka bashi aro abin nan aro na wanda ba ba zai ci riba ba to fa ba zai faɗi ba ba faɗuwa ba riba kaman ka ba mutum aran abun hawa don kama mutum aran abin hawanka sai tsotsayi ya gitta kawai bai aja baki masallaci wani ya ɗauki yadda ɓarayin mashin suka yi waɗannan to kai da kake da mashin kai kai asara haka idan ya je wani abu ya buga inji ya lalace asarar kace sai dai min babil ihsan in ya ga kyauta maka amma dai ba za a ce biya ba matukar amintacce ne kuma dama ai ba za ka ba wa kowa kayanka aro ba sai wanda ka amince da shi ko wa qala sulaiman ibn yasar fi hamil talid waladan ويبقى في بطنها ولد آخر إن لزوجها الرجعة عليها akwai mas'ala ta mace mai ciki da aka sake ta kaga dama iddar mai ciki shine wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna to sai zama na cewa cikin a tagwaye ne turan da ta tashi haihuwa ta ta haifi daya kafin ta haifi dayan sai mijin ya ga kai bari kawai ya dawo da ita yace na dawo da ki to aure ya dawo so da hayin lam tada hamlaha bata haife abin da ke cikin cikinta ba shine yace fil hamili game da mace mai ciki tana idda talidu waladan ta haifi da wa yabqa fi batniha waladun akhar amma kuma akwai ragowar da a cikinta inna li zawjiha raja'atu alaiha har yanzu mijinta yana da yancin ya dawo da ita inna li zawjiha raja'atu alaiha wa qala ikrima la raja'ata lahu alaiha sai ikrima yace a'a ba zai yiwu ba li'annaha qad wada'at ai ta yi haihuwa ta haihu faƙala hu suleiman a yi hillu laka laha an ta tazawwaci ta to a lokacin kana da ta iya aure ƙala la ƙala khasama al'abdu shi kaga jayayya kai kake inda kai da ba ta iya aure ba to ashe za ta za iya koma da ita gidan aurenta na baya a daidai wannan lokacin ba za ba za dora mata aure ba so da ka da har yanzu tana cikin isman mijinta a daidai lokacin da zai mutu za ta ci gadon shi وقال ابن عباس ليتق الله زيد ابن عباس yace ku gaya ma zaid dan sabit nace yaji tsoron Allah fa ayaj'alu waladal waladi bi manzilatil waladi wala yaj'alu abal abi bi manzilatil abi in sha'a bahaltuhu inda al-hajar al-aswad game da mas'alar gado zaid dan sabit yana ganin cewa jika dan da namiji yana iya zama a matsayin da da duk abin da ɗaki samu na asirci da hajabu da sauransu amma kaka wato abin nan uban uba uban uban mamaci to bai da wannan matsayin a wurin zirɗan sabi shi ne da ibn abbas ya ji labari sai ce ku ce mashi na ce ji tsoron allah wannan fatawa ba daidai ba ce in yana so za mu iya yin mubahala ma a bakin hajar al-aswad akan wannan matsalar duk wannan misalai ne na tattaunawa a tsakankanin malamai wajen da suka saba fahimta za mu ji cewa ba za ka ji kalmar la'anta ko tsinuwa ko gorin ilimi ko gorin asali ko wani abu na cin mutunci ba za ka ji a bakinsa ba Allah ya gafarta musu wa ni ibn abbasin man sha'a bahaltuhu anna zihara laysa min al'ama yace duk wanda ya ga dama ya zo mai mubahala in nuna masa cewa zihari ba a yi ma baiwa zihari mutum koda ya ce baiwarsa wadda yake sadaka da ita in ya sake kwanciya da ita kamar ya kwanta da mahaifiyarsa to wannan bai da wani ma'ana inna ma qala Allahu azza wa jalla min nisaikum ke saboda Allah ya ce wallazina yuzahiruna minkum min nisaihim min nisaihim ma hunna ummahatuhum wanda suke yi ma matan su zihari sai ya ce lafazin nisa'u yana nufin matan aure wa qila limujahidin fi hadhihi mas'ala sai aka ce mujahid yana kan fatawan malamin su alaysa Allahu azza wa jalla yaqulu wallazina yadhahiruna min nisa'ihim afalaysa al'amatu minan nisa so ne ce ai an nisa'u aka ce kuma ita ma baiwa ai mace ce fa qala mujahid sai mujahid ya ce mushi kad qala Allahu wastashhidu shahidaini min rijalikum Allah ya ce ku sanya mazaje biyu cikin mazajen ku su yi muku shaida afalaysa al'abdu minar rijal kai da bawa namiji ne ya ce eh afata zuci shahadatuhu to zaka sashi shaida ya kulu kama kana al-abdu yace to yanda kaga al-abdu min ar-rijali yana cikin maza ghairul muradi bi shahada amma bai cikin wanda aka ce min rijalikum fa kadhalika al-amatu min an-nisa'i ghairul muradi bi zihari haka nan mace wato baiwa bata cikin mata da aka ce yuzahiruna min nisa'i wa hadha ainul qiyas wannan shi yake ce qiyasi tsantsarsa sau da ka sai musu hujja da ma'anan lafazin da kuma irinsa shi kenan ya ƙure hujjarsu wa nazara abu hurairata abdullahi ibn salamin fi sa'atin latifi yawmil juma'ati ala hasabi ma zakarahu malikun fi muwatta'i an samu tattaunawa tsakanin abdullahi dan salam da shi da ainihin wato a sayyidina abu huraira game da wani lokaci ne ranar juma'a ɗin nan da aka ce yana da falala da idan mutum ya addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza wani daga cikinsu kamar da imamu suyuki yake fara cikin tanurin hawalik cewa malaman musulunci sun yi magana sama da arba'in akan wannan matsala haka ya kawo wannan magana amma dai magana mafi inganci shine bayan sallar la'asar ne can idan rana ta tafi za ta faɗi kamar ka ce minti arba'in da biyar ko rabin awa kafin faduwar rana a daidai wannan lokacin ne wanda shine tabbata a cikin hadisin muslim sanda irin irin lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam ranar juma'a a matsayin halitta ta ƙarshe da Allah ya halitta bayan ya halitta sammai da ƙasa da iska da ruwa da duwatsu da an shimfa da ƙasa an yi aljanna an yi kaza an yi kaza hadisi na cikin sayo muslim abu na ƙarshe da Allah ya halitta shine ya halitta annabi Adam ranar juma'a bayan la'asar gab da faduwar rana to wannan lokacin shine lokacin da yake da wannan falala amma sai suka yi sabani tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana ba wannan yace kaza wancan yace kaza wa nadara sa'id ibn al-musayyib rabi'ata fi asabi'il mar'a haka nan an samu tattauna tsakanin sa'id dan musayyib da rabi'atu ra'ayi akan hukuncin a kisasi ko diya na yatsin mace idan an sare mata yatsa shin shi ma kamar na namiji ne a ce kowace yatsa raƙumi goma ونظر عمر بن الخطاب ابا عبيده في حديث الطاعون هكذا سيدنا عمر بن الخطاب sun tattauna da sayyidina Abu Ubaida Allah ya kara musu yadda gaba daya game da hadisin at-ta'un qawluhu ara'aita law kanat laka iblun habatat habatta biha wadiyan mun san hadisi lokacin sayyidina Umar dan Khattab ya nufin zai tafi kasar Sham dan ziyara a hanya sai aka ce ana annoba suna tattaunawa mai za su yace shi yana ganin bai kamata a shiga ba wani yace a ai ba a guje makaddara to shine sai mishi wannan misalin cewa in kana da dabbobi shin zaka je ka shigar da su inda akwai wata dabba wata take da sadaure ka ce kaddara ne to suna cikin tattaunawa ma sai ga wani sahabi kuma ya kawo musu hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shiga inda ake annoba ya yanke wannan tattaunawa malam yace wa huwa aktharu min an yuhsa irin wannan tattaunawa tana nan da yawa ba za ka yi kididdige ta ba tattauna tsakanin malamai ijunan su akan masail na ilimi ba za su taba karewa ba kamar da dai muke ta faɗa shine abin da ya kamata a lazimta na farko ya zama masu shiga wannan maganganu su zama malamai ne da gaske wanda suka amsa sunan su a wajen malanta kuma ake kyauta musu ta wajen tsoron Allah da yin abu yadda ya kamata sannan ya zama kuma a yi ta a bisa irin yare da salo da kuma ladabin ilimi irin yare na ilimi salo na ilimi ladabi na ilimi kada a yi shi da yare na 'yan tasha yare na 'yan daba gaji malami yana zage-zage ko yana la'ance-la'ance ko yana tsinace-tsinace wannan duk bai dace ba ko a yi shi da salo na 'yan siyasa yarfe da habaici da baƙaƙen maganganu da jifa da kalmomi da ilzami na abubuwan da ba haka suke ba to sannan kuma al'alazincin ladabin ilimi shine hujja ce mutum zai kawo na abin da aka tambaye shi ba lauyace-lauyace ko san rai ba wafi ƙaunin lahi azza wa jalla falimatu hajjuna fi ma laisa lakum bihi ilm dalilu ala anna laita da bil ilmi mubahun sha'i'un liman tadabbara da Allah ya ce ha antum ha'ula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm ga kunan kun yi tattaunawa akan abin da kuke da ilimi a kansa falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bi ilm me yasa kuke tsoma baki a kaban da ba ku da ilimi yanzu wannan aya ta cikin Ali Imrana tana nuni zuwa ga halascin mutum ya kafa hujja ya tattauna akan abin da yake da ilimi a kansa wa min malihi listidaji wal kibri ala al khisami ma ruwiya an Hammad ibn Salama an al Azraq ibn qais annal ahnaf ibn qais kana yakrahu salata fil maqsura daga cikin abun da aka ruwaito na kafa hujja da kuma a samu wato girman kai akan abokin husuma shine an samu al-ahnaf ibn qais kana yakrahu salata fil maqsura yana kyamar yin sallah a cikin al-maqsura al-maqsura shine wato wani wuri da ake keɓancewa a gaban liman da liman watakila da sahun farko ko na biyu sai a sa bogla a sa ƙarafa sai a rufe shi yadda sun shiga za a ɓame ba wanda ya sije da suke ko a sa gilas asalin wanda ya fara yin wannan abin shine sayyidina muawiya radiyallahu anhu bayan da aka kashe sayyidina umar aka kashe sayyidina usman sayyidina ali aka kashe shi shi ma duk a masallaci aka kashe waɗannan sayyidina umar a masallaci sayyidina ali a masallaci sayyidina usman a gidansa duka wannan halifofi ne kashe sa akai ko sai ma'awiya sai ya ɗau izina sai ya zo masallacin shi a sham sai aka sa ƙarafa aka katange yadda in ya shigo ta ƙofar shi ta liman to sai waɗanda ya amince da su ne kawai za su iya zuwa wajen da yake a nan yake hudu ba a nan yake limancin ya tashi ya fita wato duk iya shegen ka baki saka ka kai inda yake ba saboda kuma ya sa akwai marasa mutunci da za su iya zuwa shi ma su kashe shi ko to shine ake cewa almakasura sai ya zama al'ada sarakuna suna yi kuma har yanzu akwai kasashe ko garuruwan da yake kamar dai da kaga misali yanzu za a ce malami yana yana tafsiri ko ya zo zai wa'azi ko wani abu sai ga duk wasu masu bakaƙe riguna sun kewaye shi kamar wasu zabaniyawa kai ma kanka ko kana da wani nufin ka zo ka wani rashin mutunci za ka yi tunani biyu kafin ka zo kaga ya sani bai dace ba haka amma ɗaukar izina ne daga wasu abubuwa da suka faru to sai zama shi al-Ahmad ibn Qais yana kyamar shiga wannan wajen yin sallah yana ganin cewa wannan wata bid'a ce sabuwa a cikin masallaci to da fa qala lahu rajulun sai wani ya ce mishi ya abal bahari Allah shi gafarta mala ya aba bahari lima la tusalli fil maqsura me yasa baka son yin sallah a cikin wajen nan fa qala lahu al-Ahnaf wa anta lima tusalli fiha yace kai me yasa kake yin sallah a ciki qala la atruku yace ni bazan ni ni bazan fasa sallah a ciki ba qala al-ahnabi yace fa kadhalika la usalli fiya ni kuma bazan yi ba kowa ya tsaya a ra'ayin shi kai ka ce kana yi baka da hujja ina ce ba na yi ba sai ka san hujjata ba wa hadha darbun min al-ihjaj wa ilzam al-khasm badi'un wannan salo ne na mai ban sha'awa wajen kafa mutum hujja kai me yasa kake yin kaza wanda kai ma baka da wata hujja akai to sai ka nemi hujja ka kafin ka nemi ta wani وقال المزني لا تعد المناظرة إهدى ثلاثة أبو إبراهيم المزني يكي تشوى تتوناوا تإلمي باتا وشا ديان أبو بوا قداؤك نفركو إما تثبيت لما في يده كودي كتبتد أبندك هننك نهجة أو انتقال عن خطأ كان عليه ko kuma ka ciratu daga kuskuren da ada kake akai a wirtiyabun ko kuma a sa maka shakka fala yaqdimu min ad-dini ala shakki sai zama ba za ka ci gaba da addininka akan shakka ba tattaunawa ya zama da ɗayan manufa uku ko dai kana ganin hujjar ka tabbatacciya ce ka tabbatar da ita beyond doubt ko kuma an fi ka karfin hujja idan ka ga hujja ingantacciya ka bar taka ka kama waccan ko kuma alal aqalli a sa maka shakka ran sa maka shakka kuma dole ka bari kaga in haka ne babu bukatar mutum kaje yana cewa in za a tattauna ya ce kafin kafin menene ma a ce kafin ta fito na yi maganin shi shi wato ya riga yanke hukunci cewa shi zai ci nasara kawai ce in na gamu da shi wai ta wancan ta kadar ya ce ruwa ma sai an tauna musu sai gashi shi ne ake tauna wa ruwa yanzu yana ina yana cewa kula yanzu wannan cika baki da ya ta yi ya ta yi ba a son cika baki akan harkar ilimi ya zama na gaskiya kake nema imamun shafi yana cewa idan zai tattauna da mutane yakan yawaita addu'a cewa ya Allah idan gaskiya tana tare da abokin tattaunawa ta ya Allah ka sa wa zuciyata salama yadda zan iya karɓa wannan gaisuwa gaskiyar kar ka bari na yi girman kai na kasa karɓa ya Allah ka bayyana gaskiyar da ke tare da abokin tattaunawa ta sai na samu sabon ilimi domin abin da nake da shi dama ilimi ne ina da shi shi kuma yana da ta gaskiyar da hala ban sani ba to Allah ka sa in ganta a yace wa kala muzani ya sake cewa wa kaifa yunkirul munazarata man lam yanzur fi ma lahu bi raddiha qala wa haqqul munazara an yurada biha Allah azza wa jalla wa an yuqbala minha ma tabayyana yace wa kaifa yunkirul munazarata man lam yanzur fi ma lahu bi raddiha yaya zai yayi inkarin munazara mutumin da bai tsaya ya kalli abin da ke ciki ba ballantana ya san me zai karba ko me zai tunkuɗe ya ce wa haƙul munazara abinda ake so ya zama wato haƙƙin munazara gaskiyarta abinda ya dace an yura da biha Allahu azza wa jal ya zama Allah ka fata don Allah kake gaskiya kake nema wa an yuqbala minha ma ta bayyana kuma idan gaskiya ta bayyana gare ka ka karba karkai qalu suka ce la tasihul munazara wa yadhharu al-haqqu bainal mutanaziraini hatta yakuna متقاربين أو مستويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والأقل والإنصاف وإلا فهو مراء ومكابرة suka ce munazara ba ta zama ingantacciya kuma ba a samun gaskiya ta bayyana a cikinta har sai idan masu tattaunawa guda biyu sun zama mutaqaribain suna kusa da juna aw mutasawiyani ko kuma nauyin su daidai wa daida fi martabatin wahida min ad-din wajen nagartar addinin su wal fahmi da nagartar fahimtar su wal aqli da nagartar hankalin su wal insafi da nagartar adalcin su wato dole sun yi daidai a waɗannan addinin su fahimtar su hankalin su ilimin su adalcin su ya zama sun yi daidai wa daida ko kuma gab da gab cewa wane e sa'an wane ne a ilimi sanai kuma tattauna da shi amma yanzu irin wannan ƴan mazegun da suke kira cewa wane ya zo a tattauna wanda ba sa'an sa ba to kaga daman babu babu kafa'a misali yanzu a ce kaman farfesa Isa Alfanta me yayi magana sai ka ji wani dan magiya zo wani dan live a TikTok ya ce wai yazo su yi muƙabala a je shafin sarki zaki ko sarki wane ne ko sarki da musa a je ayi kaga wannan ai ba ba magana bace ta ilimi wannan saboda bakinin sa bane bakininsa ba ne ko Profesa Sani Umar Rijiyar Lemu ya magana sai ka zo wani ɗan magyazu ya ce wai zo su yi mukabala. To babu daidaito, babu domin ai ko mubaraza ce za a yi a yaƙi dole sai gwarzo da gwarzo sa'ansa. Lokacin da za a yi mubaraza a Badar ko da wasu suka fito cikin mutanen Ansar, mai kafaran maka suka ce ku koma ku turo mana ‘yan uwanmu sa'o'inmu ‘yan maka ba da kuma ke ba da aka zo da wannan mutanen madina suka koma su aliyu suka fito da su da abin nan suka yi saka gwabza da waɗancan kafiran sau da aka sai in an samu wannan wa illa in ba haka ba fahuwa mira'un wa mukabara to jayayya ce kawai wa mukabara da girman kai jayayya ce kawai mara amfani shine mira' وعن سليمان ابن إمران قال سميت أسد بن الفرات يقول بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم فقال قائل من هؤلاء ishi na samu labarin an cewa kun da suke yin jayayya akan ilimi a Iraki sai aka ce suwaye faqila lahu aka ce qaumun yaqtasimuna mirasa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka ce wasu mutane ne masu raban gadan gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ilimi shine gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rabawa kowa ya kwashi rabon shi وقال عمر بن عبد العزيز سركي عمر yana cewa ra'aitu mulahatar rijali talqihan li albabihi ni na na fahimci cewa mulahat almulahat shine tattaunawa tattaunawa da mazaje talqihan li albabihi kaman ana yima hankalin su rigakafin talqi shine rigakafi wato da tattaunawar da ake yi da ake yi ne mutane suke samun fasaha suke samun dabarun gane abubuwa suke samun yadda za su iya kare kansu kwatankwata abin da ake yi a jami'o'i idan mutum yana yin digiri babba za a yi tattaunawa a saminoni a conferences don ana so kwakwalwar shi ta saba da irin wannan rigingimu za a bashi wato aikin kwakwalwa za a bashi aiki na kokarin kare kansa a ilmanci amma ba kare kanshi ta hanyar san rai ba to sai zama na kafin ya gama wannan masters din ko PhD din hankalin shi ya saba kokwalwar shi ta goge ya ya saba da in an ya faɗi magana a ce kawo hujja bai ta da hankali ba ya saba da in ya kawo hujja za a iya warware ta bai ta da hankali ba ya saba da tawalu'u na ilimi وقال yake cewa ra'aitu وقال ايضا ما رايت احدا لا حر رجالا الا اخذ بجوامع الكلم yace ban taba ganin mutumin da yake tattaunawa da marajewa face sai ya samu ya rike mabambantan wato abin nan matatar zance sai ya samu zance mai yawa a tare da shi waqala ya ibn mazin yuridu bil mulaha ha huna al mukhawaba wal muraja'a ala wajhi ta'lim abin da yake nufi shi Umar Abdulaziz shine wato al-mukhawada tattaunawa wal muraja'a da mai da zance ala wajhi ta'lim a wurin karatu da da karantawa wal fahm a wajen fahimta wal muzakara wat tafahumi afwan wajen neman fahimta wal muzakarati wal mudarasa wato abin da yake nufi ba jayayya irin ta rigima ba a'a tattaunawa a cikin aji a makaranta kamar da ake a wajen seminar ko wajen defense ko conference a kawo matsala ta ilimi a tattauna ta a ilmance idan kana zuwa tarurruka irin na malamai irin irin seminoni irin na na masana da ake yi a wurare zaka ga haka ake mutum ai tsarhin mas'ala sai a tattauna ta ta fuskar ilimi duk da kake ganin wato girman mas'alar su malamai suna binta a sannu-sannu ko ba sa binta da irin da irin wato approach na namu na cikin gari wato mu awam mu awam kawai da ƙarya ne jahilci ne bid'a ne ƙarya ne san zuciya ne zindiki ne wani wannan ba ba tafarkin ilimi bane a duk abin da mutum ya kawo me ya ta'arifin sa a ina ya samo shi suwa suka ce ayi ko ka ayi menene hujjar su sai abu ana kwankwatsewa ɗaya bayan ɗaya ana ƙarar juna babu zagi babu cin mutunci babu hamai babu hayaniya babu soki burusu malam ya ci gaba da cewa wa kana abu ubaidin ibnu salam alqasim ibnu salam yaqulu ma nadartu qattu rajulan mufanninan fil ulumi illa galabtu yace ban taba tattaunawa da wani mutum wanda yake masanin fannoni a cikin ilimi daban-daban ba face sai na rinjaye shi wala nadari rajulun tu fannin wahid min al-ilmi illa galabani fi duk wanda kuma yake da ilimi guda ɗaya kawai ya sani ya ce to sai kaga cewa shi kuma ya galabaice ni ga sha ƙasa yake cewa qultu bi hadhihi almunasaba yahsunu bina an nunabbiha ila shmuliyati ad-din al-islami al-hanif a wannan yanayin ya kamata mu ishara zuwa ga yadda addinin musulunci yake da shumuliya wato yake da comprehensive nature fa innahu dinul ula wal akhirah shine addinin farko da ƙarshe wa dinu jami'il ulum kuma shine addinin dukkanin ilmomi walidha yuhsinu bi yahsinu bi talibil ilmi an yadriba fi jami'i fununihi bi samin wa nasibin wa hadhin so da ya kamata dalibi ya zama yana da rabo yana da tacewa a fannoni mabambanta ko ina qur'ani hadisi aqida fiqh larabci tarihi musalahu usulu ko ina ya zama ka dan taba ko yayi ne wal umru wal umru kaseer rayuwa ba ta da yawa wala ba'asa ba'da zalika min at-tawaffuri ala fannin wahidin qadiman wa qadiman qalu to bayan ka samu abin da zaka samu a fanoni daban-daban sai kuma ka zo sai ka zauna zaman dafa'an ka koyi wani fanni kwaya ɗaya a keɓance domin dama da can ana cewa i'raf shay'an an kulli shay'in wa arif kulli shay'in an shay'in wahid ka san wani abu akan komai shine zama kowane fanni kana da abin da ka sani sannan ka san komai akan wani abu i'raf shay'an an kulli shay'in wa'raf wa'rif kulli shay'in an shay'in wahid kuma gane wato takhassus shine wani fanni da ka dauka ya zama ka san komai akan shi shine takhassus ɗinka sauran fannoni kuma ya zama kowanne kana da ido akai gurgurdan hali fa idza tara insanun lil munadara lil munadarati aw mujadalati al bid'i fi bid'atihim fala budda an yuhita ilman bi asli bid'atihim idan ya zama kana da bukatuwa zuwa ga tattaunawa da 'yan bid'a wajibi ne ya zama cewa kana da ilimi akan asalin bid'arsu wa yaqifu ala ma waqafu alai ka karanta abin da suka karanta min adillatin ma'a ihkamin raddi alaiha meye hujjojin su kuma ya ake mai musu da martani bima yuljimul khasma iljama da abin da zai jalin zamun abokin hamayyarka wa illa in ba ai haka ba fatanahum bi ajzihi ar raddi shubahati to zai fitine su zai sa ɗauka suna kan gaskiya ne in ya kasa mai musu da martani wa aikanu annahum bi sabbi ajzi alal haqqil mubin sai su ɗauka cewa suna da gaskiya haka samu wani ahlus sunna wanda bai iya bai kware ba bai sa abin da ya kamata ya sani bai je yana tattauna da yan bid'a in suka kada shi sai ai su suke da hujja ai an kasa kawo hujja bal rubbama futina huwa kai shi yana iya shiga jarabawa ma shi kanshi bima yalqunahu alaihi min hujajin la ilma lahu biha idan suka kawo mishi hujjojin da bai sani ba hala shi ma ya shiga fitina saboda haka kaje ka shiga abin da baka iya ba wa kana muhammad ibn abdullah ibn abdul hakim yaqulu ibn abdul hakim ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shafi yana cewa ma ra'aitu ahadan yunazir shafi'iyya illa rahimtuhu lima ara min muqamihi bayna yaday shafi yace wallahi duk wanda yazo ya tattauna da imamu shafi sai ka tausaya mai saboda yadda shafi yake yin buji-buji da su wajen hujja sai ya baka tausayi wa qala wa kana muhammad ibn abdul hakam yaqulu yana cewa ma law ra'aita shafi'i yunadiru la zananta annahu sab'un ya'kuluka ko sub'un ya'kuluka inda za ka ga shafi'i yadda yake munazara sai ka dauka kirkeci ne zai cinye ka wato yadda zai tar zai tasa abokin tattaunawa shi gaba ya hana shi komai sai ka dauka shikenan kai kan ka halaka wa anhu qala ash-shafi'i allaman nasa al-hujaj shafi'i shi ya koya wa mutane yadda ake kafa hujja a wajen munazara a zamanin sa wa qala yana cewa rahimallahu ash-shafi'iyya laulahu ma araftu mal qiyas yace Allah ya gafarta wa malamin mu shafi'i a gunsa na sanya ake kafa hujja shine qiyasi qala waraddu ala ghairi ash-shafi'i liman hawalahu sahlun alayhi idan wani ne zaka maiwa da martani ba shafi'i ba akwai sauki warraddu alaihi sa'abun maramuhu amma shi kam kace zaka tattauna da shi to wannan akwai wahala amma in wani ne kana iya tattaunawa da shi ka samu ainihin wato ka kafa mai hujja yace amma shafi'i to wannan yana da wahala sosai ka iya ka iya da shi to jama'a kun ji wannan dogo tattaunawa da malam yayi mana akan wato musu da jayayya wanda mun yi wajen darasi hudu kenan ko biyar akai tun daga can baya da yake ta kawo magana akai khulasa dai akai shine cewa asali ba wai an hana jayayya bane ba wai an hana jayayya bane amma abinda aka hana shi jayayya a bisa jahilci ina jin tun daga kan kasar na na 64 muka yi wannan karatu 64 da 5 da 6 da 7 kaga guda hudu kenan yanzu a jayayya ba wai an hana bane kwata kwata amma an hana jayayya wata ke ta nuna ƙure wadda ba ilimi ake so a yi wa aiki ba ko wadda a cikinta akwai cin mutunci da zage-zage ko da mutum ya shiga abin da bai sani ba bai san iliminsa ba to waɗannan duka an hana amma jayayya ko tattaunawa ta ilimi sa'a da sa'a kini da kini don fahimtar addini don neman gaskiya don tattaunawa ta riyaza ta ilimi to wannan babu laifi sannan kuma idan an yi ta katta gadar da jayayya da gaba da kiyayya ya zama an tattauna kuma an tashi an ci gaba da harka lami lafiya idan mutum ya fahimci wannan to ya zauna lafiya sannan kuma ana yin ta ne gwargwadon bukata ba ita ce asalin manhajin ilimi ko karantarwa ba sai in bukata ta kama kuma an ga cewa akwai maslaha babu lifi ana iya yi insha Allah za mu saurara nan sai Allah yake mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a sabon babi shine babu al-thamin wal khamsun fasadu taqlid wa nafihu zai magana akan kuma taqlidanci da barar da ke cikin sa ita ma zai tattaunawa doguwa sosai akai وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله